سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو أشعرت زيارة وقت الربيع الآخر في جرمائك صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ya ba mu dama ya ara mana lafiya domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka a tsilatun fadar shabab shi'ati da haq na babban malami الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله تعالى za ku tashi tambaya ta saba'in da uku a cikin wannan littafi malam ya ce yadda shi a anna ababakar wa umar wa usmana radiyallahu anhum kana qasduhum as-siyasata wal mulka fazalamu ghayrahum bil wilaya فيقال لهم هؤلاء لم يقاتلوا مسلما على الولايه وإنما قاتلوا المرتدين والكفار وهم الذين كسروا كسرى وقيصر وفتحوا بلاد فارس وأقاموا الإسلام وعزوا الإيمان وأهله وأزلوا الكفر وأهله قال لي الشيعة الشيعة عقيدة سنارية أن أبا بكر وعمر وعثمان cewa da sayyidina abubakar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko da ittifaqi musulmai wa umara da umar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu da ittifaqi musulmai wa usmana da sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku da ittifaqi musulmai dukkan waɗannan bayan Allah guda uku ɗan shi'a na riyawa kana qasduhum riyasat suka ce wai manufofin waɗannan mutanen manufarsu ita ce shugabanci kawai san shugabanci sun rayu ne a matsayin kawai wasu mahandaba masu son su hau madafin iko su riƙe shugabanci su shugabanci musulmai da ƙarfin akan shi a suke ba wal mulka da kuma mulki in shi'a haka suke fassara waɗannan bayan Allah a wajen sayyidina abubakar wani mutum ne da ya rayu a duniya kawai burinsa ya shugabanci mutane ko an su ko an ki sannan umar ma a wajen su manufarsa kenan sannan usman radiyallahu ta'ala anhu manufarsa kenan a wajen yan shi'a fa zalamu ghayrahum bil wilaya yan shi'a suna cewa waɗannan bayan Allah guda uku sun zalunci wasu ta hanyar shugabanci fa yuqalu lahu qala shi da am da za a ba su haula idan yuqatilu musliman ala al-bilad wadannan shugabannin guda uku da sayyiduna Abu Bakar da sayyiduna Umar da sayyiduna Uthman radiyallahu anhu da yaƙi musulmi ko fara ne ba a shugabanci ƙarya mutum yake yi ya kawo a tarihi cewa sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman radiyallahu anhu dai daga cikin siyaya ce wani mutum akan shugabanci babu wannan tarihi ko na ƙarya ba ko tarihin ƙarya ba za a iya kirkirowa ba wa inda ma qasalu al-mustaqina wal kuffar abinda waɗannan bayan Allah suka rike a tsawon rayuwarsu sayyidina abubakar ya shekara biyu da ɗan watanni sayyiduna Umar ya shekaru goma da ƴan watanni sayyiduna Usman bin Affan ya shekara goma sha biyu dukkanin waɗannan bayan Allah da shekarun da suka yi idan mutum ya haɗa su shekaru ashirin da hudu ko da biyar dukkanin su ba su yaƙi musulmi fara ɗaya ba a kan shugabanci waɗanda suka riƙa yaƙa shi ne suka riƙa yaƙa almasabbi almasabbi waɗanda suka yi ridda an samu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a daɗe da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu ƙauyawa na larabawa suka ce su musulunci tun da ma annabin musuluncin na mutuwa to shi ke na ya tafi da addinin da su sun koma ruwa wanda waɗannan larabawa ne da ake ce musu arabu rabi'a larabawa ne na rabi'a mafi yawancin su suna kauyuka ne ba za ka kawo wani sahabi kwara ɗaya da ya yi rinda ba a maka ko a madina dukkanin waɗanda suka yi rinda nan daga kauyuka ciki larabawa ne na rabi'a sannan kuma babu mamaki dama mutum da yake ba kauye a cikin addini sai in yarda ba abu ban mamaki bane qur'ani ya faɗa kal a'rab ashad kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih dan kauye su suka fi tsananin kafirci da munafurci kuma su suka fi tantanta kan su san abin da Allah ya saukar ma manzansa saboda zaman da suke a kauye kuma manzon sa ne ce man sakana al-badiya tajaba duk mutumin da ya zauna a ƙauye inda ba a ji to da ba siyar kawauta to babu mamaki dan ƙauyawa sun yi ridda babu mamaki dan sun yi ridda to amma suwaye suka yaƙe su ta gidu na abubakar rabi Allah ta'ala anhu shi ya yaƙe su sannan ta gidu na umar rabi Allah ta'ala anhu shekaru goma sha biyun da ya yi shi ya yaƙi kisra mutanen farisa sarkinsu kisra shi ya yaƙi kaisar mutanen da sarkinsu sarkin rum kaisar manzon an sai na umar shi ya yaƙi waɗannan sannan sayyiduna usman ibn affan duk da fitinin da ya fuskanta a ƙarshen rayuwarsa na ƴan tawaye idan ka kirga futuhat ɗin da aka samu a zamaninsa ba su da iyaka cin nasara da aka yi aka buɗe garuruwa suka tashi daga garuruwan kafirai suka zama garuruwan musulmai ba su da iyaka duk waɗannan sahabban guda uku na manzo Allah ta sallama khalifofin manzo Allah ta sallama abinda suka rika yi kenan ba su yaki musulmi ko ba tsara ɗaya ba wa hum alladhina kadzabu isra waɗannan bayan Allah su ne suka karya sarki isra wanda aqidarsa ita ce bautar wuta zamanin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu shine ya kawo karshen mulki kisra sarkin Farisa a lokacin empire sa ta kunshi Iran din yanzu ta kunshi Iraq yanzu sannan ta kunshi mafi yawancin kasashen da ake cin mawara annaha ko baki country wanda kake jin ana Azerbaijan Uzbekistan su garin Bukhara da sauran irin waɗannan garuruwan har da ceceniya kai mulkin kisra a wannan lokacin ya kai har rasha duk yan fayar ta ce imbiratoriyar ta ce a zamanin sai na uwa rafi Allah ta'ala anhu wannan babbar yan faya masarautar mulkin mallaka ta masu bautar wuta ta dawo hannun musulmai kuma ko mutum ya ce ko ya so sai dai in yana goyon bayan kafirci ko dama yana da munafurci a cikin zuciyarsa da zai koya wannan tarihin ba zai taɓa kalalar da yana umar a game da wannan ko mutum ya ci ko ya so ba za ka goge wannan tarihin ba wa kaifara sannan waɗannan sahabban su ne suka karya mulkin kaifara mulkin rumawa wanda mulkinsa a lokacin ya kunshi siriya yau Siriya ya kunshi Jordan, ya kunshi Filistin, ya kunshi Lebanon, duk waɗannan ana shi kai har Turkiya, duk ana shi musu biladun sha. To, waɗannan sahabban su ne dalilin karye waɗannan miyagun sarakuna. Wa fata hujjila da Farisa kuma su ne suka buɗe garuruwan Farisa wacce imirakuliyar da aka yi magana a kanta. وأقاموا الإسلام sannan waɗannan sahabban su ne suka tsayi da musulunci ya tsayi da kafafuwansa ya kafu ya tabbata wa azul iman wa ahlahu kuma suka dauka kafa musulunci da masu musulunci wa azallu kufra wa ahlahu sannan suka kaskantar da kafirci da masu yin kafirci wannan sahabban sun suke wannan aiki malai wa usmanu sannan ka ɗauko Usman guda Affan a gefe a gefe guda وهو دون أجوبة وعمر في المنزلة في كيف سيدنا أبو بكر صح في كيف سيدنا عمر مسيبا فنبى الثوار قتله إن تاواي سقوط كشيش إن تاواي سيدنا عثمان بن عفان bayan yin shekaru goma sha yana shugabancin musulmai aka samu wasu lalatattun mutane waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba suka tashi daga ƙasar mata da kuka da makka waɗannan garuruwan guda uku mata kufa da basra da kufa da basra suna ƙarƙashin iraki har yanzu da kuma masar a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta bayan wani lalatacce da ake ce masa abdullahi bin saba al-yahud wanda shi ne yake tsirin yanki ya tesa gubar munafurci a tsakanin al'ummar musulmai ya rika yi gari gari yana ba da sayyiduna Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu yana masa kaje da karerai yana masa yarje ya ziga lalatattu waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba suka zo suka zagaye gidan sai na Usman bin Affan a matsayin cewa ke ya sauka daga matsayin khalifa suka tattaro wasu laifukan da sai na Usman bin Affan bai yi su ba suka ce ni yayi ƙarshe suka ce kafiri ne shi asalin kawaritanci ke da kuma ta waye da shugabanni da musulunci suka zo suka ce sai na Usman ya sauka sakin na Usman ibn Affan ya ce ba ku bane musulman da kuka nada idan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a karkashin su da ittifakin su na zama khalifan Annabi sallallahu suka yi ittifaki suka ce in sauka sai in sauka amma ku a matsayin ku na waɗanda ba komai bane ku a musulunci ba ku da halin da za ku zo ce su sauka domin ba ku kuka na ɗanin ba sannan sai na Usman ibn Affan ya jawo musu haji ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah zai sanya maka wata riga idan mutane suka nemi sai ka kina rigar nan ka kace yace wa wa awwaltu al-qanisa bi annahu khilafat na fassara wannan rigar da manzon sai ya ce mun Allah zai sa mun in mutane suka zo suka ce sai na cire ta to kake cire ta rigar nan ba wata riga ba ce illa rigar shugabanci sai ka ban ne ko komai ba sayyidina Usman ya ci gaba da lissafo musu falalolinsa a musulunci ya ce ni ne wanda kafirai suke da rijiya yahudawa wani bai yahude ke da rijiya a madina sai ya ga damar yahuda rijiyar nan da na musulmi za su sha ruwa in ya ga damar haka kawai sai ya rufe ta kuma ba siyar ruwan ake a wajensa sai ya ce ba zai siyar ba sakidu na usman ya ce ni na zo na ce masa ya yi masa kuɗi ko nawa ne in siya bayan manzon Allah ta sama ya umarce ni da ke wannan rijiya na siya rijiyar nan na ba musulmai fi sabilillahi su ci gaba da amfani da ita laifin ne na muku bayan wannan abin da na yi ni ne manzon Allah ta sama ne ya ce من جهز جيش العصبة فله الجنة duk wanda ya ba da gudunmuwa aka tafi yakin tabuka shine jaishul hudda ni ne lalafta mara kuma na kaya sun zo an zo da kaya daga biladu sha an yo kasuwanci na waje aka yi ta tayi na kidiyarwa na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi guduri da shi a tafiyakin tabuka manzon Allah kuma ya ce ma zarra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da sai na Usman zai yi ba zai sake cutar da shi ko ba zai zama masa sabo ba ni ne ne wannan ko manzon sama ya furta wannan halalan tawa yanzu sai mu zama ne zai ce ni ne mutumin da tun kafin musulunci ya zo ma na shan giya sayyidina Usman tun musulunci bai zo ba sayyidina Usman yana cikin waɗanda suka haramta mu kan biya ya lissafa musu waɗannan falalolin nasa amma da yake zukata sun riga sun lalace babu imani a zukatan waɗannan yan tawayen hawarijawa suka kashe sayyidina Usman ibn Affan bayan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun ce ba sayyidina Usman ibn Affan ka ba mu izini mu yaki waɗannan mutane sayyidina Usman ya ce ni suke son su kashe in dai dan ni ne ba za a zubar da jinin musulmai ko fara ɗaya ba za a zubar da jinin musulmai ko fara ɗaya ba in ni suka zo za ka kashe mutane karshe ku suka kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu to duk da haka sayyidu na Usman ibn Affan fa bai sa a kashe kowane musulmi ba a dai wa huwa fi wilayati alhali yana cikin shugabancin shi waɗannan ƴan tawayen suka zo suka ce sai ya sauka da karfin tsiya da karfin tsiya sai ya sauka daga mukaminsa na khalifanci alam yuqatil almuslimin amma duk da haka sayyidina Usman ibn Affan saboda jarukakarsa da gudun a zubar da jinin musulmi ya ce ka a kashe kowa a wajensa waɗannan mutanen musulmai ne shugabansu ana ce masa al'ashkar ya naɗa kansa limanci sun hana sai na usmanu bin affan ya fito ma mutane limanci har ran juma'a suka ana ce zai fito ba al'ashkar shugaban yan tawaye ya naɗa kansa ya ce shi ne liman ya riƙa jan mutane sallah aka ruko aka ce masa sayyidina Usman ibn Affan ga fa al-Ashtar Imam al-Fitnati ya nada kan limanci anaqtali bihi wa na'tamu bihi muji shi talla sayyidina Usman ibn Affan yace ku yi talla a bayan ku je ku yi talla a bayan ku salatu khayru talla ta fi ku je in ya kyautata kuna da lada yana da lada duba fuskatan mutanen nan idan ya munana ku sallar ku tayi shi kuma laifin shi na kan shi saboda tsabagen hikima ta sai na Uthman ibn Affan kada a ce an samu fitina a tsakanin musulmai wala qatala musliman ala wilayati sai na Uthman ibn Affan bai kashe wani musulmi kwara ɗaya ba akan shugabancin sa wala khilafatihi ko kuma khalifancin sa fa idza jawwaza shi'atu ala ha'ula'i idan ‘yan shi'a sun ce waɗannan mutanen annahum kano zalimi cewa waɗannan mutanen duk da adalcinsu a zalimai ne a wajen ‘yan shi'a fi wilayatihim a cikin shugabancinsu a ada'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam a wajen ‘yan shi'a makiyan annabi ne lazimahum an yaqulu mithla zalika fi ali radiyallahu ta'ala anhu to ya zama tilas akan ‘yan shi'a su shigar da sayyidina al'arkin wannan domin shi sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu a cikin hikimarsa shi musulmai ma ya yaka waɗanda suke iddi'a la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yaka ɗan hawarijawa shi sayyidina Usman ibn Affan sun ce za su kashe shi kuma har suka kashe shi amma shi bai mai da martani ba shi kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu cewa suka yi sun cire shi daga kan mukami kuma ya yake su to in misali za a ce laifi za a dora waye ke da laifi a tsakanin waɗannan da wancan to in waɗannan bayanan ne malaman ahalus sunna suke da ƴan shi'a sai su to kun jima zagin ma sai da na alimin ke a ilzami kai ka kawo ka ware wani ka ce yi laifi to shi ne sai a ce maka to in ƴan tone-tone za a yi kai ne ba za ka sha ba a ka'ida ta tattaunawa ana yin haka ahalu sunna ba suna cewa sai na ali laifi bane ba tuhuma shi suke da wani abu ba Allah ya yarda da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu matsayinsa matsayin waɗancan khalifofin duk da dai bai kai su daraja ba matakan su yadda suka su hudu haka Allah ya tsara musu sayyidina Abubakar na gaban sayyidina Umar sayyidina Umar yana gaban sayyidina Usman sayyidina Usman yana gaban sayyidina Ali رضي الله تعالى عنهم أجمعين to amma sai a ce ma wanda yake cewa shi yana ƙara sai da na'ayi kuma yake zagin waɗannan bayan Allah ya ce maka to idan zai zage su yi musu kage to su fa kage musu ga wanda shi na ya tabbata in laifi ake son a kama to ga naku shi ne laifi wanda kuka ware kuka ce naku kun fahimci wannan ka'idar ka'ida ce tattaunawa in ana muƙabala da mutum ko ana tattaunawa da shi ana kawo masa irin wannan abinda al-Imam al-Baqillani ya rika mai kiristoci ke al-Imam al-Baqillani dai daga cikin manyan manyan malaman usul fiqh ne kuma yana daga cikin malaman ibn kalam amma yana da gudunmuwar da yawa da ya ba musulunci yana da tattaunawa mai yawa a zamaninsa babu yadda Ahmad Bilal ya rika tattaunawa da kiristoci manya-manyan kiristoci to na al-Imam al-Baqillani ya haƙi ba za ma ka haɗa su ba آه الإمام ابن عساكر يقول للدرجة في الإسلام تبيين كذب المبتدئ أتين تبيين كذب المبتدئ يا كاوي كسو شيما يوانا الإمام الباقي اللاني أتكان تذكر السوشي أبقي وند حشيق الإسلام تبيها قائد من حاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والغدرية الإمام الباقي اللاني أكشري يزاء تتولاد شيء تذكر السوشي يزو فادا fadar Papa Roma da ya shigo yana shigowa shi kenan sai wani daga cikin manya-manyan fada yana son ya fata masa rai sai ya ce masa shi ne wannan wanda za a tattauna da shi aka ce yin shi ne ya ce o dama su ne wanda mata annabin su ke zina yana nufin na na'isha radiyallahu ta'ala anha abinda yin shi a suke faɗi to shi ne wannan fadar sai ya faɗan ma limamun basun lani haka sai limamun basun lani ya kalle shi sai ya ce masa mu a addininmu na musulunci a alƙur'aninmu mata biyu aka soka sun yi zina ƙur'ani ya ba mu labarin mata guda biyu dukkaninsu an musu an yi musu yarje cewa sun yi zina akwai matar annabinku akwai mamar annabinku amma mamar annabinku kai matar annabinku an ce ta yi zina amma kuma tana da miji kuma bata haihu amma ku mamar annabinku an ce ta yi zina kuma ba ta da miji kuma ta zo da na in za a kama da laifi waye laifin da ya fi gobe in laifi za a yi to yanzu sai ka ce al-Imam al-Baqillani ya zagi na na Maryam alaiha salam a'a yana masa bayani ne in irin wannan zai to ba zai sha ba to shine malamin yake mana bayani irin wannan kaida irin ta ce al-Imam al-Baqillani ya amfani da ita in ka ce haka za a yi wanda shubuha ta tuhuma ta ku bayyana a kanta tsakanin Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da Nana Maryam Nana Maryam ya fi fitowa ce sai ya ce masa amma dukkanin matan nan guda biyu su haniya wacce ba da su to daga a musuluncin mu ba mu tuhuma ɗaya daga cikin su mamar annabin ku a wajen mu ba ta ce da Allah ya girma ma sai darajar ta ta shi yasa Qur'anin ya ba ta sura sura guda sunan da suratu Maryam na na Maryam an ambace ta a cikin Alƙur'ani a wurare da yawa tana cikin matan da Allah ya ambace su qalau qalau da sunansu a cikin alkur'ani ɗaya ke sannan na na'isha a rabiyar mahu ta'ala ana ita ma suna su kudin da guda aka soka aka wani aka soka aka wanke ka to kaga limamul baqin nani ba sukar na na maryam yake ba a'a yana ma kiristoci ilzami ne in suka ce irin haka za su yi ba za su sha ba to wannan malamin malami ne mai kwakwalwa yana da irin wannan shi dai al'imamu ibn asakir ya kawo a cikin tajirin tajibin mutari lokacin da ya taba zuwa fadar fafahoma kuma dai to ka'ida in mutum zai shiga fadar fafahoma in ya shiga sai ya masa sujada ko to sun san al'imamun babin lani tabbas ba zai ma ba zai ma fafahoma sujada da aka tashi aka samu ta yan kofa ya kama sai suka ce da zai shigo suka ce to shigo ta nan wato shigo a duk kushi sai ba famo mai zata ai hukumi ya masa yana ganshin shi shi kuma limamul baqil lani sai ya fahimci waye sai ta shigo wa sai shigo ta baya ya turo masa mazaunan to yana da yin waɗannan hikimomin da yawa wani misali na uku shine ya taɓa zuwa ya shigo fada za a tattauna yana shigowa sai ya tattarar da fada fada wanda ake cewa ba ta aure yana zuwa sai ce musu barkan ku da hutawa ya iyalai yace musu ya iyalai shikenan sai ya fafa goma sai ya ce mushi a ai waɗannan mutum kake su ba su da aure ai ba su da mata ai ba za a tambaye su iyali ba ai su karkata su ne ba su da mata shi ke nan jani mamun zamun lafi ya ce ala wajaran kuwa waɗannan kattan banzan kun tsarkake su kun ce ba su da mata amma annan da ya halitta su kun ce yana da mata wannan ko kun shiga ku kattan banza an ce ba su da mata amma an ce Allah yana da mata to irin wannan suna da yawa irin wannan na hikimomin tattaunawa da malamai suke yi da waɗanda ba musulmai ba ko kuma waɗanda suke yan bid'a to shine abin da malai ya ɗauko irin wannan ka'idar ya kawo mana ita in tone tone za a yi a ce za a mammanna ma wasu laifi to yan shi'a da suke rabawa su ce sayyiduna ali shine nasu waɗancan hukun kuma sun ma fitar da su daga musulunci ko suna itibarin su a matsayin azzalimai to in aka ce za a bibbi a bibbi to za su zo da kansu kila su za su wanke waɗannan kuma su kama sai dina Ali radiyallahu ta'ala anhu da laifi wanda mu kuma a ahlus sunna a wajen mu dukkan waɗannan bayan Allah ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su in ma suna da wasu kurakurai Allah ya ce ya yafe musu to wanda Allah ya ce ya yafe maka sai kai ne kuma zaka ce sai ka kama shi da laifi kai waye kai ka ji da kanka ba wannan ka'ida ce malami mana bayani a kanta tambaya ta saba'in da hudu da kad kafaratul qadiyaniyyah bid'i hannuhu wa talizaliha hakika kungiyar da ake ce mata alqadiyaniyya a kasashen mu an su da al-ahmadiyya yan ahmadiyya za ga su ga sunan suna yi hadda masallatai da motocin su wata rana ina dawowa daga daga nasarawa dab da kit in ka bakke kit dab da za ka shigo Abuja aka nuna mu wasu ba kama kan filaye ɗaya a dama ɗaya a hagu aka ce gwamnatin tarayya ce wani ta raba da ta tashi shi ke nan ta ba ka na kan da kuma ta tashi ba da wani ta ba yan ahmadiyya wani su ne musulmai ma kama kan filaye duk ta shiga abuja wannan abin ta kai ci yan ahmadiyyan nan ba a ittifaqan ba musulmai bane kafirai ne tsantsan kafirai shugabansu shi ne Ahmad Mirza Gulam Al-Qadiyani. Ɗan ƙasar Indiya ne, baban shi yin ma'aikatan gwamnatin nan ne na Turawa, lokacin Ingila na mulkin Indiya. To baban shi yaro ne na Turawa, haka yana aikace aikace a gidajen Turawa. Shi ke nan ta sanadiyyar wannan suka ɗauki ɗansa da ake ce masa Ahmad suka sa shi a makaranta. Ya fara karatu, ya fara karatu, ya fara karatu, suka ɗauke su kai shi ingila yi digirinsa na farko yi digirinsa na biyu maskas sannan ya dawo tashin farko sai suka ce masa to za abin da za a yi ya fara cewa shi ne mahaji mahaji da ake jiran yanzu in shi a wanda suke jiran shi sannan su yi abin da za su aka ce su suka ce masa ya ce shi ne shi ya fara cewa shi ne mahaji daga nan sai likafa sai gaba suka ce ai ba ma ma'aji ba ne shi ya ce shi ne annabi isan da ake jiran yanzu daga nan sai da kafa ce gaba sai ya ce ai shi ba ma annabi isan ba wani sabon annabi ne shi ne annabin karshe ba annabin salma ba ne annabin karshe kuma abin da zai baka mamaki ingila ce ta sa shi wannan aikin sai ta ba shi kuɗi ya ta yin waɗannan ɓallace-ɓallacen da a wasu tafiya zuwa ƙasar indiya da wasu ƙasashen asiya ta feso har ta zo mana irin waɗannan ƙasashen akwai ƙabilun da a Najeriya su aka fi sanin su da su wannan aƙida ta kafiyanci ɗan Ahmadiyya aƙida suke nan kuma suna rubuce rubuce idan ka gamu da ɗan kafiyaniya abu da farko da zai fara maka kalla shine ka yadda annabi Isa ya rasu da ka ji mutum yana so ya ce maka annabi Isa ya rasu ba ɗauke shi Allah ya yi ba yana ja maka ayoyin إني متوفيك وعاتبك إلي ومفجرك من الذين كفروا هنا فسر هنا شو متوفيك أي إني منيفك إني وأنت ذنك فرنك أنا كيف ذنك فرنك إن يجد دكا إن يجد كاية تسوى النبي إذا يا رسول وسير حكومتي غنغب مكتي شيء وأنه da aka ce zai zo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bane illa Ahmad al-Qadiyani kai da karfin shedancin su ya kai sai suka ɗauko ayar surat al suke cewa wa bashiran bi rasulin ya asilin ba adin wa ahmadu to ya Ahmad din shine wannan nama ai Ahmad alqadi yayi ba Muhammad din da ake nufi ba namu shi sunan shi Muhammad shi ko wannan namu sunan shi Ahmad kuma da sunan addini mutum zai zo yana wannan addinin nan musulunci yana shan wahala wallahi da addinin nan ba na Allah bane da tilba shi sharrin da ake kulla wa musulunci a cikin gidansa da waje wallahi da ba addinin Allah bane da yanzu ba labarin amma wannan yana nuna maka cewa addinin Allah shine addinin gaskiya addinin musulunci shine addinin gaskiya duk wanda ya shakka game da addinin musulunci ya shiga uku ya lalace kalubalen da musulunci ke fuskanta kala kala tun daga aiko manzo sama har zuwa yau har kuma duniya ta nade wannan na nuna maka cewa addinin mutunci shine addinin da Allah ya zaba a to Ahmad Al-Qadi yana abin da ya rike shi yana da rubuce rubuce masu yawa da ya rubuta akan akan tabbatar da annabtarsa cewa shi annabi ne kuma bai jin kunya karshe malaman Indiya suka shirya mukabala da shi aka shirya mukabala da shi aka zo aka yi masa kadan aka kada shi bayan nan ya kiyarda ya ci gaba da da'awarsa sannan aka zo aka yi mubahala saboda ƙarfin hali mubahala shine tsine ne ruwa ya zo ya tsine ma kansa shi ke nan ƙarshe a ban ɗaki ya mutu a ban ɗaki ya mutu ba ban ɗaki yana bayan gida bayan gida a yadda malamin ke ba da labarinsa har bayan gida har sai da ya tsaye masa ta hanci ta ko ina bayan gida ne ke zuwa masa daga cikinsa amma duk da haka mabiyansa kuma suka ci gaba da bunsa suna nan har yanzu suna yada da a wasu ta ahmadiyyanci koran nan da na je kaduna na ganta da tunkure da mota kasuwan mota suna zagaye-zagaye a cikin jami'ar kaduna kuma suna ba ɗalibai su kula shi suna yin abubuwa na riban da zukatan wasu daga cikin matasa lalatattu waɗanda su san addini ba a manna musu wannan aƙida suna malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu a nan kasar mala ba abu ya mutu littafi a kan alhajiyaniya ina da littafi zan karami da ya rubuta a kan alhajiyaniya akwai na larabci akwai na hausa sannan a ƙasashen duniya in ka tafi indiya malaman indiya na ahalus sunna sun yi rubuce-rubuce masu yawa a kai musamman abin da ilahi zahir ilahi ihsan ilahi sabir wanda su ne taskat na jami'ar islamiyya su ne su ne ɗaliban farko na jami'ar islamiyya ke wanda ƙarshe kashe shi aka yi bam aka sa masa alasbika alasbika aka sa masa zumbum ya tari ya kashe a shekha a iskan ilahi zai ya kashe kuma mutane goma sha biyu lakta aka gayyace shi a shi sun shirya makinci wanda shi dama ya fuskanci kalubale da kungiyoyi malami ne masanin kungiyoyi lalatattu ya rubuce rubuce akan shi'a littafan da ya rubuta akan shi'a sun kai wajen talatin duk da cewa matashi ne har yi rasu bai wuce shekara arba'in ba to irin su irin su ashir abu abul hasan ali annajar ya rubuta littafi akan alqadiyaniya da sauran manyan manyan malaman indiya da pakistan sun yi rubuce rubuce akan qadiyaniya ko ‘yan ƙadiyaniya suna cikin kafarta a yau an yi ittifaki kan cewa in dai mutum zai rubuta sunan sai zai shi ƙadiyani ne ba za a bar shi shiga maka to da ittifakan ba a da shakka a game da su cewa kafirai to su suna iddi'ahin annabta da da'iniha da shugabansu to kamar farko bainaha wa baina shi'a me bambancin ƙadiyaniya da 'yan shi'a الذين يظنون لأجمتهم خصائص الأنبياء وزيادة ولن تسكي تسكي ريا شيوا أئمة سبدا قوم شابيو سلا دا وسا أبوه أن النباوة تكي من تدسو وزيادة حتى كاريما إن شيء مطعين تسكي با النباوة تسكي با أئمة ياوتنا النباوة أي ساتن بيوش موجود أن كنانا كنانا لتفاي ناس تتهوتا عن زبايا لن تسكي a cikin kudirar da al-Imam al-Hasan da al-Imam al-Husayn suke da su suke da ita akwai kudirar Ihya'ul Mauta suna da damar su raya raya wanda ya mutu wannan ba aiki bane na Allah ta'ala ina cikin sifatu rububiyya Ihya'ul Mauta shi shi kanshi annabi isa alaihi salam da Allah ya bashi a matsayin wannan a matsayin mu'jiza in ya gama da yake ba shi ce bi idnillah wa ubri'u al-akmah wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tattakhiduna fi buyutikum kaga duk in ya gama sai ce bi idnillah to su ɗan shi'a suna iddiakin shugabanninsu a immansu suna da matsayi na rububiyya za su iya rayar da wanda ya mutu to ne bambancin su yan kadiyaniya alaysa hada mudda'ata lil kufri shin ashe wannan baya jawowa zuwa ga kafirci aw yaskuruna lana al furuq al jawhariyata bayna al imam wa rasul ko ko za su iya bambanta mana ka mana wasu bambance bambance na fili na gaskiya a tsakanin imami a wajen da kuma manzo وهل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشرنا اثني عشر إماما شن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوي عيكي شيء دن يمن بشاعر الإمامين قدامه مشابيه أقوالهم كأقواله مغنغنوا أن الأئمة كمان مغنغنين النبي وأفعالهم كأفعاله أيكم وأن الأئمة كمان أيكم النبي صلى الله عليه وسلم معصومون مثله تماما سوما معصومين باتا عليه كمان يسأل النبي يكي حكا حكا يشيء أسكي لوكا yan shi'a a wajen su a ilmomin su dinnan guda goma sha biyu gaba idan su ma'asumai in an ce ma'asumi wanda baya da alhaki baya zunubi kwata kwata bai yin zunubi shi yasa malami sukan bambanta tsakanin al'isma da al'adala idan an ce adala ta sahabban annabi ba wanda ya ce sahabbai ba su laifi sahabbai suna laifi amma qur'ani ya siffanta su akan cewa walan yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su isra'i akan ba su da goma a kan sabo ma'asumi ko kwata-kwata ba zai yi sabon ba wannan aƙida shi a kenan a imman su ma'asumai ne ga su nan a waƙoƙi ana ji suna faɗi a waƙoƙinsu ba su koyewa cewa imaman su ma'asumai ne irin ismat da Allah ya ba annabawa irin ismat da annabawa abin nan imaman su guda goma sha biyu suke kaga wannan shi ma abin lura ne wato malam nan yana so ya nuna mana cewa akwai tashabuhi akwai kamanceceniya da ƴan kadiyaniya da ƴan shi'a kai ta wani bangaren ma gara ƴan kadiyaniya da suka fito fili suka ce su Ahmad al-Qadiyanin su Mirza Gulam annabi ne ba su zagaye ba ba su ba kowa wahala an san su a fili amma waɗannan korayen macizai ne a cikin korayen ganyayyaki shi ya za ka shiga ne sai dai ka ji tsara ga an tsare ka in ba ka yi a hankali ba Allah ka shirya ta tambaya ta saba'in da biyar ma da yace kai fa yudfanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hujrati aisha radiyallahu ta'ala anha wai me yasa aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin na Aisha وأنتم تتهمونها بالكفر والنفاق والعياذ بالله كما إن شاء كنا تهم أن لا إشاء رضي الله تعالى عنها تتوى كافرات وقوم نافقات haka suke iya ki da zuciya kuma ga yanan kowa na gani ai suna yin karya in ana yin bikin Karbala suna nufin na ramzi ne na da kuma idan mutum zai je Iran da kasashen da shi da karfi in kaga karya to sunan ta Aisha akwai wani dan shi'a cikin malaman su da yake cewa wai ana ce wa nana isha kumaira ke ce wai kumaira ta tsiriru halira wai da ake siffanta nana isha da kumaira yajja ke ce wai ba hamra'u ba ne ba tasgirin hamra'u ba ne tasgiri ne na halira halira jaka yana ma waɗanda ba san larabci ba magana kwarawa wanda ba san abin da ake ce mafarko ba wanda ba je makaranta ba yana musu jawabi yana cewa kumaira tasiri ne na hanira hanira tun jaka haka waɗannan miyagun mutane ba su jin kunyar mutane ba su jin tsoron Allah ta'ala bayan Allah mutanen kirki waɗanda suka gina addini su su ne abubuwan da suka ɗauka a matsayin su ɓata su ci mutuncin su akan haka ake gina su akan haka ake karantar da su aƙidar da ake tura su a kai kenan tun ana yi a ɓoye-ɓoye da wayanmu da ana shi'a a Najeriya aka ce mutum ɗan shi'a zai ce shi ba shi'a yake shi dan burada ya aka zo yanzu ga sunan kakado kwado a rediyo sai ka ji suna cewa mu ɗan shi'a mu mabiya ahalin bai mu isna a shari'a imamiyya a rediyo ga sunan ana sa su duk abin da aka sa shi a rediyo ana ma mutane kalla kuma ya zama mummunan abu ne dole a yi wa mutane bayani san cewa wannan abu ba abu ne mai kyau su guje masa su ji tsoron haɗuwarsu da Allah ta'ala kada mutum ya tafi a zuciyarsa akwai munafinci da tuhumar wani daga cikin bayan Allah ta'ala wanda Allah ya zaɓa suka yi aiki domin da kuka wannan addini da musulunci a farko to ya za a yi shirka ya ya za a yi ne yasa aka rufe manzo Allah su sama a hakin da na Aisha shi ne ya yi da da cikin masu hikima yake yake ya shirya wasu baituta sun kai hamsin da wani abu alwaɗi da addabi yi wata yi wata yi wata niyyarsa yana yin magana kamar na na shi yi magana da kanta a ciki baitutansa yana cewa ya mughribi la ta'ti qabra muhammad al-baytu bayti wal makanu makanu ya ce ya kai ne kina in jira na aiki ta ce ya kai ne kina kada ka take ka zo kabarin annabi albaitu baiti gidan da aka rufe manzalar sama daki na ne inda aka rufe manzalar sama daki na ne wal makanu makani sannan ruhun wuri na ne to da in ka ci ka kai makiyin na na Aisha ne to kada ka take ka je Madina in ka je Madina kuma kar ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka je ɗakin na Aisha zaka ji sannan a gefen manzon Allah kuma sai na Abu Bakar sannan ka ƙara gugusa sai na Umar to sai mu ga yadda zaka yi kuma a hankalce yanzu duk matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce Allah madaukakin sarki ya bashi ya rasu a hannun fajira mutuniyar banza manzan Allah Allah zai bashi ya mutu a hannunta sannan kuma a gama a ɗakinta a ran kwananta sannan kuma a rufe shi a wannan wurin anya ba annabi ake son a zaga ba ba annabi ake son a wadakanta a ci mutunci ba aka fashe Al-Qur'ani da ba tun ya bayyana wannan al-khabithatu lil-khabithina duk wanda ya ce matar mutum mutumiyar banza ce to kai yake zaki wajen ce mutumiyar banza ce to yana son ya ce wani mutumin banza ne to shine sai malai yake cewa alaysa hada dalilan ala hubbiha wa ridahu anha shin wannan rike shin da aka yi a wajenta a wannan kasida ko tana da daɗi wannan kasida ta al-Imam al-Wa'i al-Anjali tana da daɗi bai wajen amfani da wani abu ya kamata mutane su karanta halal wurin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tara ya wage su ga baki daya kuma ya sa shi usulun kamar na na Aisha ke magana ni ce kaza ni ce kaza ni ce kaza ko shin wannan rufe manzalin sama a ɗakin na na Aisha baya nuna manzon sama kan da yake kuma ya yadda da ita ya kamata mutane su je su tunani manzon da sama bai Najeriya da an zo yana ɗakin watan sai ce yaushe ranar na na Aisha zai zo za ta zo so daga da ranar ta zo sai ya tara matansa ga baki ya ce masa dan ya ce musu su masa haƙuri ya rika ji ya ci gaba da jinya a ɗakin saboda ɗaukar shi a kai shi can ɗakin zai masa wahala ya ci gaba da jinya a ɗakin ranar da zai rasu niyanta ne abu na ƙarshe da ya shiga bakinsa bakinsa kanin da sai na abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhu ma ya shigo tare da shi akwai aswaki sai manzo sama ya nuna haka yana kwance sai dan yi ishara ya nuni da kansa wato yana buƙatar wannan asuwaki so da wata falala tana na Aisha ta tabbata sai na Aisha ta fahimce shi shi kenan sai ta ce a kudu lalla ko in karɓo maka asuwakin ne fa abadda ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an na'am annabi ya nuna da kansa yace eh a auzo maka nana ita ta amso wannan asuwakin a hannun kaninta Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu ta tauna masa ta tsaftace shi ta tsaftace shi sannan sai ta bashi manzon sama yayi asuwaki niyan ke shiga bakin sa yana gamawa kawai sai manzo mai daga kansa yake tirrafi bil a'ala ya daga hannun yake tirrafi bil a'ala tirrafi bil a'ala shi yasa na nayi suke cewa ma ta bayyana hasilati wa dafilati manzan da sama ya rasu tsakanin kirjina da kuma ƙashin makogorona tana rungume da shi haka ya rasu kuma duk Allah sai ya bashi kuma ita kazaniya ce ha ba ma ya kamata mutum ya rika amfani da kwakwalwarsa Allah bai yi ka jaki ba bai yi ka doki ba ya ba ka kwakwalwa sannan kawai a zo a gaya maka magana shikenan kawai shikenan in dai ba wata giya aka baka ta ta sihiri ba wadda ka sha ka rude a ya kamata kai amfani da kwakwalwa ka gane gaskiya to kaga wannan wannan magana ta magana ce mai muhimmanci bari karanta muku tafiya wasu daga cikin baitocin baiti baiti hamsin da hamsin da shida shi al-imamu al-wa'id al-andalusi yake ci yana cikin malaman karni na shida yake faɗa yake cewa ما شأن أم المؤمنين وشاني وهي المحب لها وظل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد البيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات فر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين كرائلي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي وأحبني المختار حين رآني أنا ذكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محسب القرآن والله غفرني وعظم أهمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالخديد رماني والله وفق من أراد تنقصي إفقا وصبح نفسه في شعري إني لمحسنة إزاري بريئة ودليل حسن طهارتي إفقاني والله أحفظني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل من جبريل من جبريل ونوره يغشاني أوها إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي لثوبه وهباني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في هجره رباني وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصر نسلي والسنان سناني والفخر فخري والخلافة في أبي حتي بهذا مفخرا وكفاني وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه وحبيبه في السد والإعلان نصر النبي بماله وفعاله وقوته معه من الأوطان ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به الإنسان وجفى الغنى حتى تخلل للعبا سهدا وأذعن أيما إذعاني وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله برضواني وحقي تقاو بيت تقع in ta kawo su yana faɗin falalolin na na Aisha habbanki hamsin da shida habbanki hamsin da shida a cikin mabaikotan waɗanda ya karanta wasu daga ciki yana cewa me ya samu al'amarin mu uwar mummunai ne ga wanda yake sukarta me ya haɗa shi da ita amma duk wanda ke santa ya shiru wanda kuma yake sukarta ya bata ya ce ni zan yi bayani a game da falalolinta kuma in yi ta da tarihinta in yi amfani da harshenta ya ce duk wanda ya kai mai ina in ji na na'isha kada ka take ka zo kabarin annabi ɗakin da aka kwantar da shi aka sa kabarinsa ɗaki na ne kuma wurin wuri na ne shi yasa lokacin da sai na umar radiyallahu ta'ala an fi rasu ya aika mata ya ce don Allah idan ya rasu a sa shi a wajen ta ce to da dai na ban makaina ne ga mijina ga babana ne kuma sai a sa ni in zama ta uku amma tun da sakiru na umar ya nema wallahi ba abin da zai iya nema a waje nema a waje na ina da ikon bashi ba zan bashi ba ku ce har abada na bashi a rike shi darajar kwanciya kusa da manzo Allah ta zama karama ce shi so da kace na Umar ya rasu aka rufe shi a wajen dana na Aisha radiyallahu ta'ala anha idan za ta shiga wannan ɗakin da kabarin manzon Allah yake da na babanta za ta kan shiga ba lalle amma daga lokacin da aka rufe sayyidina Umar din za ta shiga ta sa hijabi ruhu bai wa Allah wai bai da rai fa amma tana bin ka'idar hijabi tunda shi ba muharramin ta bane manzon Allah mijinta ne sayyidina abubakar kuma babanta amma sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kaga ba ba ta da alaka da shi haramci so da in za ta shiga sai ta sa da kai take cewa shi malam alwa'iz annabi yake cewa a harshen na Aisha lalle an keɓance ni da wasu falaloli da sukkoki na kyautatawa da biyayya akan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma na gabace su akan wasu falaloli gabaki daya akan falaloli gabaki daya kai gabata ta wace kai ragamar jan gidan manzon Allah da sallama ma ta wace ni nake jan ragamar ke manzon Allah da sallama yayi rashin lafiya ya rasu a tsakankanin kasusuwan awaza kuma ranar rana ta ce kuma lokacin lokaci na ne ce mijina shi ne manzan Allah ban ga wani kamarsa. Allah ne ya aurar da ni da shi a wajensa kuma ya sa mishi suna. Kuma mala'ika Jibrilu amintaccen Allah ya zo masa da hukuna kuma ya sa annabi salama ya so ni a lokacin da ya gani. Shi ni kaɗai ce matarsa da ya taɓa aura a matsayin budurwa. manzo zo bai taba auren wata mata a matsayin budurwa ba sai na Aisha kuma Allah madaukakin sarki ya magana ya bani hujja a lokacin da aka zarge da aka mun tuhuma aka bin yarki aka bin kake kuma ya saukar da barrantar da ni daga albo daga sam a cikin alqur'ani to yi ta kawowa yi ta kawowa yi ta kawowa karshe shine sai yake cewa yake cewa til ummahatil mu'minina wa la tahid anna fa tuslab hullatan iman ke matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sadar da hakkin ka ba su hakkin wa la tahid kada ka kauce ka zama dan shi'a fa tuslab hullatan iman wallahi fi azami maka dikai iman kace matan manzon sallallahu alaihi wasallam ka cin mutunci da sahabbansa to sai ka fiya cin maka dikai iman Allah ne kuma zai cire maka ba wani zai cire maka domin kana karyata abin da Allah ya tabbata wannan kasida ce mai muhimmanci duk falalolin nan na Aisha radiyallahu ta'ala anha shi wannan malamin al-Imam Abu Imran Musa bin Muhammad bin Abdullah al-Wa'id al-Andalusi ya tattaro Allah subhanahu wa ta'ala ya kince mu shiryatar da mu wanda suka kauce akan daidai Allah ba da ke dawo da su karɓar Allah ya ganar da su babu fatan babu fatan wuce shi fatan mu kowa shine shiga aljanna mu ma mu shiga fatan mu ke da fatan mu a gudu tare a tsirata a shiga aljanna tare ba mu da wani gilli da wani bayanai ake na addini ko gudan abin da Allah ya sanar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da mu akan gaskiya ya tsare mu daga cikin zamani kasan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta zaman lafiya ya ba mu shugabanni na gari wanda za su tsaye da adalci a ƙasa kuma su gane hakki hakkinsa kuma su tabbatar da rayuwa ingantacciya ga ɗan ƙasa ba a zalimai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi ya tsare mu ya yi albarka a rayuwarmu ya shirya mana da zuriyar mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله نعم متى نعم wanda ya shiga wannan abu sai dai sai dai kada kada in sha mana bayani amma dan shi a ka gane shi hakikatan abu ne mai wahala in baka san shi ba yana da wahala zai iya zuwa da kai shekaru ya rika maka taƙiyya saboda wannan aƙida ta taƙiyya ta ƙarya ta goyon bayan ƙarya ai ita aƙida taƙiyya a wajen yan shi'a sun ɗauke ta a matsayin ɗan sanda bai ba su kariya daga duk abin da suka ga dama sai su yi amma a ƙarƙashin taƙiyya suke shi ya sa abin yana da wahalar gane ko da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kowa ya shirya fatan mu ke Al-Imam al-Baqillani ya rayuwa wajen karni na bakwai in ban manta ba zuwa karni na takwas. Ya ya ya sanannen malami ne. Ya rayu a Baqillan gari ne daga cikin ina jin garuruwan Masar. Yana cin malamin Masar. Saboda yana da rubuce-rubuce da yawa da yi. a cikin almajiransa akwai shehu da al'imamu da hajar al'imamu da hajar malam ɗalibin ka kuwa ba karamin malami ba ya kayi da cikin malaman ilmul kala aƙida ce ta ash'ariyyanci su kuma a wancan lokacin aƙida ash'ariyyanci ita ce alaƙidatu sa'ida aƙida ta fi yaduwa a tsakaninsu ba wai sun san gaskiya ba ne suka gibi abin da ya fi yaduwa a garin su kenan yana da rubuce-rubuce da yawa da ya yi akan ashariyanci aƙida ashariyanci a gefe guda kuma yana da gudun wanda ya ba musulunci ta ɓangaren kare shi daga irin kiristoci da 'yan shi'a da sauran miyagun aƙidun da ba su kai ashariyanci ne ba mun fahimta na wa alaikum salam so waɗanda su da ba su san abin da suke ciki ba ne a cikinsu amma da suka san abin da suke ba za su sa ko kuma kila sun sa ne kafin su shiga su za wa yawancin yan shi'a daga sufanci suke direwa daga shi sufanci ne sai mutum ya gangara sai ya karasa shi ne in aka ce maka kawo ahalin sunna goma a zariya waɗanda ahalin sunna ne su suka juye suka zama yan shi'a to an baka aiki amma dama su baye to shi ke nan sai su zo su daga nan kawai sai mutum ya gangaro gangarawa kawai ke abu ne mai sauki ko mutum yana kofar gida sai shiga gida kaga shi ne wannan to da kila kafin shiga wannan ne suka sa sunan Aisha ko kuma taƙiyya ce suke ko kuma san abin da suke yi a shi'ancin ba amma da yanzu shi'anci daga sunayen za ka gane daga sunayen za ka gane yanzu wannan a ai akwai waɗanda na san na san saboda tsabakin shi'ancin akwai wanda na san zai wai na ta'alla wancan sakataren hizbu shefan da ke labnan babban sakataren kungiyar hizbu shefan da ke ke labna kaga sunansa hassan ne amma in suka sa hassan ai sanannen suna ne kowa na ahli sunna suna sa hassan to saboda a gane wai wancan suke nufi sai suka sa sunan baban shi ba za su sa hassan din ba zai sa nasrullah eh sai ga dala la ta'alla la ta'alla saboda a nuna fa can aiki ba wai hassan suke nufi ba a ka gane wanda suke nufin sun sa sunan shi sakataren ƙungiyar 'yan shi'a ta Lebanon shi ne suka sa sunansa Hassan Nasrullah shi sai aka masa Allah saboda abin da kuke kiri ka gane wanda ake nufi sannan akwai wanda suke sa fadar sannan akwai masu bakiya ko duk sunayensu ne ga sunan shahararrun sunayensu wasu mahaifi duk da su duka ana sawa an ce a tunatar da mutane akwai karatun da muke na wata-wata da ake na kanana kananan rasa'in da ake ɗalibaki ranar alhamis da la'asar insha Allah wannan alhamis din ce ta zama ta ƙarshen wata rabiul awwal za a gabatar da wannan darasin kuma littafin da aka sa za a karanta wajibu shababil muslimin yawma an zo a ranar ko ban sani ba kila sun zo masu masu gudanar da littafan za a kama a wajensu wannan darasi ne da muke gabatarwa duk wata wata a wannan masallacin sai mu zaɓo wata wani ɗan ƙaramin littafi da mutum littafan malamanmu sai mu karanta shi a lokaci ɗaya littafin da bai wuce shafi ne ashirin ba zuwa ƙasa ko ƙasa da ashirin kamar shafi sha wani abu ina jin wannan shi ne zai zama da darasi na biyar ko ko na hudu ne na biyar so da aka ana sanar da mutane cewa insha Allah za mu karanta wannan littafin wajibul wajibu shababil muslimi yau wanda kuma yake da littafin zai je ya nema insha Allah shi ne abin da za a karanta a ranar alhamis don Allah ya kai mu الله يجزيهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا في زوج واجب ربنا من يأتي الدين اليوم